الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سبحان ubangiji madaukakin sarki ya gama magana akan sha'anin sarki najashi da maganan yahudu da nasara to Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina lalle wanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyin ubangiji su ne ayoyinmu kenan ulaika ashabul jahim waɗancan wanda aka yi magana su ne ‘yan wuta ma'ana waɗannan da suka ƙaryata ayoyin ubangiji suka kafirce su ne ake kiransu ‘yan wuta na'am يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آه، wannan aya ta sauka ne akan sha'anin sahabbai waɗanda annabi alaihi salatu wassalamu ya yi musu wa'azi wa'azin ya shiga jikinsu to sai suka ce su daga yanzu ba za su yi bacci ba ba za su dinga cin abinci da rana ba ba za su kusanci mata ba ba za su kusanci abu mai kamshi ba ba za su ci nama ba ba za su yi bacci akan katifa ba ko لا يقربون النساء والطيب ولا يأكل اللحم ولا ينام على الفراش sai Allah ce ya ruwan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tu harrimu ma a halallahu lakum kar ku haramta abin da ubangiji ya halasta muku wala ta'tadu kar ku wuce gona da iri ai la tajawazu amran lahi inna allaha la yuhibbul mu'tadin ubangiji bai san mutane masu wuce gona da iri sau da aka ku ci abinci ku yi bacci ku sa kaya mai kyau ku shafa turare dukka ubangiji maɗaukakin sarki ya yarda da wannan ba haramun ba ne na'am وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون wa kulu mimma razaqakumullahu ku ci daga arzikin da ubangiji ya azurta muku da shi halalan tayyiban halin kasancewarsa mai daɗi kuma halas ma'ana tayyiban halalan shine halalan tayyiban kenan ko wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji tsoron ubangijin nan da ku sahabbai kuka yi imani da shi na'am لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان Thank you.
ubangiji maɗaukacin sarki ya ce a laruwa kizukumullahu billahun fi aimanikum walakin yuwakizukum bima aqadatkumul aimana fakaffaratuhu id'amu asharati masakin min awsadi ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin أو تعري رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله مدعوكتين سركي يشي لا يواكذكم الله وبنجدي بيكامكم billagawi fi aimanikum kamar mutum zai yi magana ce la wallahi ko wallahi ko billahi shi da la'uwa kizukumullahu billagawi fi aimanikum huwa ma sabaka ilaihin lissami min gari kasdin kenan ya zama kamar wato slogan ne na maganar mutum kasa akwai wanda shi ko mai zai yi magana sai ya yi rantsuwa to irin wannan rantsuwar ce Allah ce ba a kama mutum da ishi ba laifi ba wani rantsuwa ta takanas ta ƙarya ba billahu fi aimanikum kenan shi ne ce min ghairi qasdil halafi ba tare da manufarsi ya rantsuwa din akan ƙarya bane ko ka qaulil insani kaman fadin mutum la wallahi wa bala wallahi kamar mutum ya ce a la wallahi kaza ai wallahi ina gaya maka ai wallahi baka ji ba to wannan lahawul aimani kenan wannan ba ta da laifi a wajen Allah madaukakin sarki walakin sai dai yuwakidukum bima aqadaytumul aimana kai nufin za ka yi rantsuwar kuma kai rantsuwar bi ana halattun an qasdin kenan ko waya ana sai da ita misali dubu goma kasan dubu goma ne sai ka rantsa ka ce wallahi dubu goma sha bakwai na siya wannan Allah zai kama ka da shi amma kamar wancan na ba a la wallahi ba kalli wannan wayar ai waya ce mai kyau to wannan babu matsala a kan shi ko a fakar fara to idan mutum har yayi hakan ya tabbatar ƙarya yayi akan wancan to zai kafara kafaratul yamini kenan idza hanastum fa id'amu asharati masakin zai ci da miskini guda goma ina kaga ana haka yanzu ba a yi ko likulli miskinin kowane miskini kwaya daya muddun za a ba shi mudu min ausaɗi ma tu'imuna ahalikum na tsakatsakin abin da kuke ci da ahalinku ko shine ai a ƙasa da huwa a galabahu la a alahu wa la a jinahu karka ba ta sama shinkafa mai kyau kasan shinkafa hawan hawa ce to ba ta can ƙwaƙwali ba kuma karka ba shi lalatacciya sai ka ba shi tsakatsaki in ka ci da waɗannan to shi kenan ka faran rantsuwanka an kankare maka ita min ausa da matu imuna a halikun kenan an kiswatuhum ko kuma ka tufatar da su ka yi musu menene bima yusamma kiswatan da abin da ake kira sutura ka kamisin wa imamatin wa izarin ka wa mutum hula ka mishi riga ka mishi wando kaga ka tabbatar da shi gaba ɗaya kenan ko wato in an ce su a wajen su rawani suke magana amma mu kaman mu a nan tun da gamamin kayanmu na al'ada a nan hula ce ko an sa hular rawani ma galibi an fi ɗora shi akan hula ɗin ko idan aka sa ta sai ce mai au tahriru raqabatin ko kuma ka yanta wuya ita ce ku yanga mu'minatin mu'mina mu'mina za ka yanta kama fi kafaratul qatl kaman yanda zo a kafara na kisa wa zihari ko kuma zihari da mutun yayi akan magana matan shi faman lam yajid duk wanda bai samu wannan ba wahidatan mimma zukira guda daya daga abin da aka ambata fasiyamu salasati ayyamin sai ya azumin kwana uku kaga ba irin wancan na kisa ba ko kuma na karya azumi da gangan azumi 60 ga kwaya ɗaya da aka karya ko kuma a wanda ya buge mutum a mota ko kuma ya kashe shi ba tare da manufarsa ya kashe mutumin ba ko kuma ya harbe shi ba manufarsa ya harbe shi ba ne ko yanko bishiya ba manufarsa ya yanko bishiyar a kan shi ba ne ko ya ruso gida ba manufarsa ya ruso gidan a kan shi ba ne zai azumi sittin idan waliyan gawa mamacin sun yafe mishi to amma wannan fasiyamu salasati ayyami sai mutum ya yi azumin kwana uku kafaratun ko shine kafararsa annahu sai da shi kuma irin wannan azumin la yastari'u tatabi'u babu sharadi a ce kai yau kai gobe kai jibi an kai yau kana iya bari sai sati mai zuwa ka ƙara yin daya kana iya bari sati na sama ka ƙara yin daya in ka hada sun zama uku babu sharadi inji imamu shafi'i shi a wajen sai ce a ba sharadi bane azumi na kafara na rantsuwa a jewa shi a jere saɓanin waɗancan azumummuka da suke baya zalika mazkuru wannan abin da aka ambata kaffaratu aymanikum idza halaftum shine kaffarar rantsuwarku idan kuka rantse wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku bi annaka suha ma lam takum ala fi'l birrin aw islahin bainan nasi ma dama ba akan aiki mai kyau bane ko kuma a'a magana ne akan shirya islahi tsakanin mutane Allah ya ce ku kiyaye harshen ku kazalika musulma bujuna lakum ma zukira haka ne wannan bayyana muku abin da aka ambata daki daki yubayyinu Allahu lakum ayati ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkurunahu la'alla ko kwa gode wa ni'imar ubangiji da ya muku na'am
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون to an haramta giya an haramta caca an haramta bautawa gumaka an haramta kibau na ƙuri'a an haramta amma kafin a haramta duka ana amfani da su Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani innamal kamru lallai maye kamru hamru ana iya kiransa sunan giya ko amma abinda ake nufi anan ayal muskir wato maye duk wani abin da zai sa a yi maye sunansa giya ko menene inda zai sa a yi maye a jijiri a sai bacci mutum ya sai bacci da kudinsa to sunansa giya karka siya ka bari in bacci ya zo ka yi ko sai dai in ba a da lafiya dokto ya ce dole sai an sai bacci to sai ka sai bacci nan an maka afuwa ko innama kamuru almuskiru alladhi yukhamiru alaqla duk abin da zai fitar da hankali shi kuma ka san hadarin hankali duk inda aka fitar da shi kafin ya da sai yayi barna za ci wa iyaye mutunci za a ciwa shugaban kowa za ka iya zaginsa sai idan an dawo hayyaci kuma sai a fara ba mutum labari ai yayi kaza kaza sai ta jin kunya ko yi tsirara ko wani abin da ya kama da haka innamal kamru wal mafiru alqimaru kenan ko an hana caca wal ansabu al asnamu kenan an haramta wal azlamu qidamul istisqamu wato shi ne kibau na ƙuri'a shi ma an haramta Allah ce rijisun dukkan waɗannan kabisun mustaƙazirin dauɗa ne a bar da ake so a kau da ita ba a ɗauke ta a sa a jiki a amfani da ita ba rijisun min amali shaiɗanin lazi yuzayyinuhu ka san caca idan mutum ya sa dubu ɗaya sai ci dubu ɗari in ya sa dubu ɗari sai ci miliyan ɗaya to tana da shiga zuciya da ƙyar da ƙyar aka raba mutane da ita haka kuma ita giya ba ta ba baɗin sha amma kuma ana sha wata ma misali idan mutum baya sha in aka sha sai ji wari take amma shi wanda ya shan ba ta mishi wari jinta yake kamar yadda za ka sha madara shi kuma haka yake jinta jarabawa ne na Allah Allah ya kiyaye mu waɗanda suke sha su kuma Allah ya shirye su mu kuma Allah ya tsare mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce fajtanibu ku nisance shi wannan dukka ku nisanci alqamru wal maisru wal ansabu wal azlamu fajtanibu ku nisance su a bi an taf'aluhu kar ku aikata shi la'allakum tuflihuna la'alla idan kun yi haka za ku rabauta in ji ubangiji maɗaukakin sarki in an ƙi za a samu lada an ce idan mutum ya sha giyar duniya bai tuba ba ba zai sha giyar lahira ba so da ita giyar lahira giya ce mai daɗi saɓanin irin giyar duniya kasan ita giyar duniya mutane ke yin ta wata a yi ta da dawa wata a yi ta da masara gashi nan dai ita kuma giyar lahira ba a san da mai ake yin ta ba ita giya ce ta kumfa ya kunu domin gaba ɗaya kayan lahira a hurul ini ba su da uwa ba su da uba kawai bi kumfa ya kunu Allah ya halicce su mala'iku kazalika sauran abin da yake cikin aljanna kazalika kawai bi kumfa ya kunu haka ubangiji madaukakin sarki ya halicce su amma na duniya a wata riwaya wasu suka ce wani tsiron ma tsiro ɗin sai ya riɓe ake amfani da shi saboda ya samu ƙarfin a jigarar ɗin sosai ko na إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء في الكمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah ya ce innama yuridu shaitan shi abin da shaitan yake so ayyuka bainakumul adawata wal baghda'a fil kamr wal maisiri ya sanya muku wato ƙiyayya adawa ko wanda gaba'a da bugudu haƙo a cikin sha'anin giya da caca ko iza a taitumuhuma idan kuka haike musu kuka yi kuna amfani da su bima hasala fihi ma min sharri wal fitni saboda abin da ke faruwa a cikinsu na daga sharri da fitina wasan da kun bistigali bihima kuma ya tsare ku a wajen ku shagara an zikirin lahi wajen ambatan Allah wajen zikirin Allah la ilaha illallah kenan wa anis salati kaga anan sai ya raba su domin a wani guri yana zuwa da siffar zikiri a matsayin sallah yana zuwa da matsayin siffa na zikiri zallarsa to anan sai bambanta maka an zikiri ko an zikirin lahi sai ce kuma wa an sala abinda shaidan yake nufi innama yuridu shaidanu an yuka bainakum al-adawata wal bagada'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikirin lahi ya hana ku la ilaha illallah zikirin Allah kenan wa an salati kuma ya hana ku sallah kana ita la ilaha illallah ita ce ginshikin dukkan komai Allah ce la ilaha illallah kalami man qalaha da kala hisni wa man da kala hisni amina min iqabi aw amina min azabi aw kama qala alayhi salatu wassalam Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita la ilaha illallah zance na ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya shiga cikin birni na me ma'anan birnin Allah ne da kana hisni ya shiga cikin birni na wato shi birnin madinatul amni ce wato birni ne na amincewa da mutuncinka da lafiyarka da dukiyarka da rayuwarka jininka ya haramta akan kowane musulmi a duniya gaba daya madinatul amnin kenan babu dama wani ya zubar da jininka domin ya ce umirtu an uqatilan nas hatta ne ya shaɗu an la ilaha illallah an umarnin da aka annaba alaihi salatu wassalamu wannan jihadi ya yaƙe su amma da an ce la ilaha illallah shikenan asimu minni sun tsira daga gare ni dima'ahum wa amwalahum jininsu da dukiyoyinsu ba za a kashe su ba kuma ba za a ci dukiyarsu ta zama ganima ba ka ji fa la ilaha illallah kenan sanan la ilaha illallah babu fake a cikinta duk wanda ya ce la ilaha illallah sunanta la ilaha illallah sanan cikin ayyuka na ibada ita la ilaha illallah ita kadai ita ce ba a dora ta akan mizani domin ta girma hawa mizani gobe kiyama zakiru mai la ilaha illallah ya tara ta yawa in ya je lahira sai dai kawai a ce udukulu bi salamin saboda girman la ilaha illallah ba a dora ta a skeli sannan ba a daukan ta a biya bashi akwai ayyuka da yawa da ake biyan bashi da su kamar salatin annabi ba a biyan bashi da shi in mutum ya yawaita yinsa an ce ba za a ma gan shi ma a filin hisabi ba maza ba ka gane shi ba saboda kusanci da yake da shi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana zai je filin hisab domin kowa sai ya tattara a wajen amma ba zai sha wahalar da mutane ke sha ba domin ce inna aulan nasu bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayhi salati to kaga wanda yake tare da annabi yaushe ya san wahala ahwalul qiyamati bai sani ba an zikirin kenan wa anis salati da kuma yin sallah khassaha bizikri ta'ziman li sha'niha an kebe sallah da ambato saboda girman sallah shi abin da aka faɗa a baya tijjaniya yana ɗaya daga alama na 'yan tijjaniya yin sallah sallah yin sallah sallar kuma a lokaci kuma a cikin jama'a wanda yana ɗaya daga cikin wato karamomi na shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda aka yi magana akan sai muhammadu ghali da shehu aliyu harazimi da sauran sahabbansa akan maganar sallah don an ce akwai wanda a tsayuwa a ikama kawai ya shekara sama da arba'in ba a taɓa ta da ikama ba yana tsawon sallar a subahi a zahar la'asar magariba isha'i saboda kiyaye sallah kasa huma bi zikiri ta azimar lisha'aniha fa hal antum muntahuna to kun hanu sai mu ce eh mun hanu ya rabbi Allah ya tambaya ya tambayi mu'minai domin da su aka yi magana ko innama kamru wal masur wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani Allah ya ce da gasha to fa hal antum muntahuna shin kun hanu ma kuwa mun hanu ya rabbi ko an itiyanihima ai intahu Allah ya ce to ku hanu sai sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ce ya rasulullahi kaifa bi ikwani allazina matu wa qad shurbu al-kamra wa fa'alu al-qimara ya ya labarin yan uwa wanda suka mutu sun kwankwadi giya sun yi caca eh na sun yi caca me sha'aninsu sai manzo Allah ya ce ai an gafarta mu saboda an sun yi wannan abin kafin me kafin a haramta so haka bayan an haramta abu a lokacin abin yake haram amma idan ba haramta abu ba to babu wani matsala akan abin amma da an ce kar a yi a ce no smoking ko no parking to kar kai fakin in kai fakin aka kama ka to kawo kanka no smoking in kai smoking duk abin da ya faru da kai kai ka janyo wa kanka ko domin smoking is liable to, your, to, to die young ko ba haka bane mutum idan yana shan yana shaye-shaye a da gaske ne wannan shi da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a cikin wato karamomin shi ita idan mutum yana son abu yana shasha yana ragewa wato sels ɗinsa ƙarfi ne zai zama ba shi da garkuwa na kare masa cututtuka in sun zo su zama suna yaƙi da wannan cutar so haka his liable to die young ba zai haɗa ba zai mutu in ko ya yi tsawon kwana to zai daɗe a cikin wahala to mutumin da ba shi da lafiya kaga ai rayuwa ba ta yi kyau ba ko musamman aka yi rashin sa'a babu kudin shan magani kaga akwai matsala Allah ba mu lafiya sai ya ce mi واطيعوا الله واطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على الرسول البلاغ المبين واطيعوا الله كي وأبنجي بيئيا والرسول كبمن زن الله جاء بواو الأبف wato ma'ana yi wa Allah biyayya yi wa annabi ne yi wa annabi biyayya yi wa Allah ne wa adi'ullah wa adi'ur rasula sai ce wa hazarul ma'asi ku ji tsoron shan giya da caca da abin da ya kama da haka da saba ubangiji fa in tawallaitum an da'ati idan kuka juya ga barin yin biyayya fa alamu ku sani annama ala rasulina albalagul mubin mu dai annabin mu jakadan mu ya riga ya isar isarwa mabayyaniya saboda haka shi ya fita ko al'iblagul bayyinu wa jaza'ukum alaina ya isar sannan sakamakonku yana wajen mu za mu sakan kamuku na'am وإذا على الذين آمنوا وعلى وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا Mm.
والله يحب المحسنين
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه جناه فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وبنجي يجي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما طئموا باب لفي akan waɗanda suka yi imani da Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka aikata aiki na gari akan abin da suka ci aka yi min alkamri wal maisir qabla tahrim sun ci sun sha giya a a a a- a sun ci kudin caca ko babu laifi kafin a haramta qabla tahrimi kenan iza mattaqaul muhrimati idan kuma suka ji tsoron ubangiji suka ki sace saban wa amanu suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari sun mattaqau suka ji tsoron Allah akan tsoron Allah wa amanu kuma suka dawwama sabatu ala taqwa wal imani kenan dan haka ya maimaita domin imani ana dora shi ne akan tabbata sun mattaƙau sannan suka sake tabbata wa ahsanul amala suka kyautata aikinsu wallahi yuhibbul musinin ubangiji yana son masu kyautatawa zai sa kan ka musu da daidai gwargwadon kyautatawarsu na'am
تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب
Mm.
فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم من يكافه بالغيب ليعلم الله من يكافه بالغيب ومن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني ubangiji zai jarabce ku la yabluwannakum ay la yaktabirannakum zai jarabce ku bi shay'in da wani abu yarsuluhu lakum min as-sayd wato na daga farauta tanaruhu wanda za ku same shi as-sigaru karami minhu daga cikin sa aidikum hannuwanku da kuma wato jifanku da za ku yi da kibanku wa rimahukum liya'lam Allah domin ubangiji ya san ilma zuhurin sani wanda yake mabayyani mai yakafuhu bil ghaibi wanda ke jin tsoron sa a boye za a matso muku ga dabba wannan magana ake akan aikin haji tun na da da da da can ga abin farautar zai zo ma ya same ka wanda za ka iya kama shi ka farauce shi ko mutane suna gani ko mutane ba sa gani to wanda mutanen ba sa gani shine Allah yake magana akan muminai dan kar su taba shi man yakafuhu bil ghaibi din kenan fa man ita ba ba aba zalika nahi duk wanda bayan an ce kar ai farautan nan ya koma yayi ko fastaduhu ya farauce shi saboda saukin kamawa din yana zaune ya zo har kusa da shi falahu azabun alimun yana da azaba mai radadi a wajen Allah na'am يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم
تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قت- آه، ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم آه، هذا ينبغي الكعبة أو كفارة دعام مسكين آه، مسكين عدم آه، مسكين عدم ذلك صياما ليذوق ليذوق وبال أمري عفى الله أما سلف ومن آل فينتقم الله منه والله عزيز انتقام ubangiji ya ce ya ku waɗanda kai imani ya hallazi na aman la taqtulu sayda wa antum hurum wato kar ku yi farauta kar ku kashe abin farauta alhali kun yi harama da aikin hajji ko muhramuna bi hajjin aw um umrati kun yi harama da aikin hajji ko umara wa man qatalahu duk wanda ya kashe abin farauta minkum daga cikin ku muta'ammidan da gangan fa jazaa'un mithlu ma qatala min an-na'ami sakamakon shi shine zai ba da kafaran abin da ya kashe na daga wato dabbobi dabba kenan ko ya kuma bihi zara adalin minkum wanda ba su yi hukunci a kai su ne ma'abota adalci alƙalai daga cikinku sai a duba a gani mai ya kashe tattabara ya kashe ko hasbiya ya kashe ko zomo ya kashe ko ko gada ko barewa ko menene to sai a lura da mai tarkama sai a yanke hukunci a ce to ga abin da za ka bayar na kafara ko shi ne hadiyan ba ligal ka'abatu kenan wancan a zawa adalin minkum shi ne wato ma'abota adalci daga cikinku in suka ɗauka sai a ce to shi kenan ka yanka kaza ko ka ba da kaza shi ne daidai gwargwadon a sakamakon aikin da ka aikata a hadayen ba rigar ka'abati ita kuma waccan hadawa da ake yi يبلغ به العرب فيصبح به ويتصدق به على المساكين كنا za a isa da ita a yanka ta a yi sadaka wa ita wa miskinai au kafaratun ko kuma a kafara da amu masakina a ciyar da miskinai min galibi kutil baradin daga mafi rinjayen abincin mutanen gari abinda mutane suka fi ci shine za a bayar ko min galibi qutul baladi kenan aw abaran ko kuma misalin abarci zalika da'am na wannan abinci aw siyaman ko azmi yasumuhu akan shi an kulli muddin yawman ko wa wajadahu wajaba zalika alayhi abinda ya samu ya yi azumi ko kuma sai ci da miskinai din liuzoka ya bawa amurhi don ya ɗanɗani sakamakon wancan abin don ya ce da gangan ko umar ka tana huminkun mutu amidan da gangan ya yi a afallahu an ba salaf min katali saidi kabla tarimi ubangiji ya yi afuwa akan wato abin da aka kashe na daga farauta bayan an yi harama da aikin hajji kafin a haramta shi wa man ada duk wanda ya sace ya koma alaihi fayantaqimu Allahu ubangiji kuma zai masa azaba ko Allah zai masa azaba fayantaqimu Allahu min wallahu azizun ubangiji mabuwayi ne ai galibun ala amrihi mai rinjaye ne akan al'amarinsa zuntiqamin ma'abocin hukuma hukuma biman asahu ga duk wanda ya saba wa ubangiji ci gaba to Allah madaukakin sarki sai ci gaba da cewa wa hurrima alaikum ko uhilla lakum uhilla lakum saydul bahr wa da'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurama واتقوا الله الذي إليه تشرون سيتي أن على السامك كما أهل لكم أن على السامك أيها الناس يا كوتا رمتاني حلاما أنتم مهرمون wannan kuma ya zama halak ko ka yi harama da aikin hajji a nan babu damuwa amma mai saidul bahari shine farautar abin da ke cikin ruwa kamar kifi da abin da ya kama da shi an ta'akuluhu ku kama ku ci ko na'am shi wannan babu matsala wa da'amuhu ko abincinsa mata'an ku ci abin daɗi ne tamti'an lakum wannan babu damuwa ku yi amfani da shi wani sayyara me sayyara ne eh mota mana a an tambaya kun yi shiru to kaji ƙur'ani kenan sai ce wani sayyara a fassara na larabci sai ka ce da mota amma ba motar ake nufi ba kai ne mai tafiya ai musafiri na minku ya zama abun guziri a wajen ka kai mai tafiya malam mai tafsiri wani sayyara ya ce ai da mota to ina motar take a lokacin sai zama abun guziri kai a wajen ka wajen tafiya so da haka kar a dinga mutane su je su koyi karatun tafsiri wajen malamai ba a daukan tafsiri qur'ani ake magana ƙur'ani kuma ba karatun jarida ba ne ko karatun jarida akwai manya-manyan wadda za a zo a turanci sai ka tambayi wanda ya yi digiri na ɗaya na biyu na uku ya gaya maka mai ake nufi da kaza shi ne sai ka tambayi yaro ba ya ƙuya ko sai ka buga kai browsing mai ake nufi da kaza to balle alƙur'ani wani sayyara almusafiri na minkum masu tafiya daga cikinku sun kama kifi ko kadan doniya ko abin nan yazdadunahu sai su guziri da shi ko wa hurrima alaikum amma an haramta muku saidul barri ku farauci naman da yake kan tudu kaga saidul barri an halasta muku saidul barri an haramta muku duk wanda yake kan tudu yake kan sarari ba ruwanka da shi ma dumtum huraman ma dama kayi harama da aikin hajji wannan ba naka bane ko wataƙun laha ku ji tsoron ubangiji allazi ilai tusharuna wanda za a tattaro ku zuwa gare shi gobe kiyama saura daya zan bar ci جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة أبنجي يا سنيا كعبة البيت الحرام ɗaki mai alfarma Allah ka yadda mu je aikin hajji Allah karka sa ya yanke mana har zuwa ƙarshen rayuwarmu qiyaman linnasi an yaqumu bihi amru dinihim bil hajji wato gure ne da ubangiji yasa mutane su tsaya da aikin hajjin su gurin nan ake dawaful qudumi nan ake dawaful ifada nan ne ka'aba take wajen duk duniya ba inda ka'aba take sai ƙasa mai tsarki shi sa ba inda ake aikin hajji sai a ina sai a makka sau a nan ne ɗakin ka'aba take kuma ɗakin ka'aba cika ne na aikin hajji sannan a nan ne a makka arfa take alhajju arfa duk duniya ba inda arfa take sai a makka sau da haka arfa hajjin ma gaba ɗayan janib sallallahu alaihi wasallam alhajju arfa so haka nan ne ake yin aikin hajji ko kaga sabanin azumin watan ramadana ko sallar farilla ko zakka duk inda kace zaka iya yi amma ba dama kai aikin hajji ko kai umara in ba kasa mai tsarki ba a wasannar harama da kuma wato watan nan mai alfarma su ne wa'annan watanni guda uku bi ma'ana al-muharram zulqa'dah wa zulhijja watanni masu alfarma na aikin hajji ko a wal hada ubangiji yayi magana akan hada wanda idan mutum ya je aikin hajji zai aikata ta wal qala'ida da wannan abin da ake ratayewa a baya shi da kiyaman lahum bi amni an sahibin ma min at-ta'ridi ya rataye wannan takalmi an gani to an tabbatar cewa ya riga ya harama kuma akwai maganan hadaya a kansa zalika lij'alul mazkur wannan abin da Allah ya sanya lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi dan ku sani ubangiji ya san duk abin da ke sammai bakwai wal ardi da kasai bakwai wa anna Allah shi kuma ubangiji bi kulli shay'in alimun babu wani abin da Allah bai sani ba ko ay alimun bi kulli shay'in duk abin da ka sani da wanda baka sani ba ubangiji madaukakin sarki ya san shi ilamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ilamu kusani annallaha sadidul iqabi ubangiji yana da tsananin ukuba li a'da'ihi ga makiyansa duk wanda ya saba mishi kenan wa annallaha kuma ubangiji ghafurul li awliya'ihi mai gafara ne ga masoyansa wanda suke bin sa sau da kafa rahimun bihim kuma ubangiji mai gafara ne gare su Allah ya gafarta mana ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون تشي منظر يا رجا يا إسد ساقو ما على الرسول إلا البلاغ منظر يا رجا يا إسد ساقو an gane girmama annabi ne wannan karkace a shi dan aike kawai ya zama wato kaman envelope ne in ya kawo maka ka zaro shi kenan letter da take ciki ita ce mai amfani envelope din ba ta da amfani kana iya yadda ita ko ba haka bane to amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam ma ala rasuli illa albalag wa ma ala rasuli illa albalag ma'ana manzo ya isar da sako kamar ba ku gane ba so da akwai masu fassara ta kaskanci wa annabi ayi eh akwai masu fassara irin waɗannan ayoyin saboda su kaskantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ala rasuli illa al balaga shi manzo ya isar da sako kaka ce a ai manzo kawai shi an ya riga an turo shi ya riga gama aikinsa shi ba kowa bane sakon shine wani abu ko kamar yadda makota suke faɗi wallahu ya ma tubduna ubangiji ya san dukkan abinda kuke bayyanawa min al'amal na daga aiki wa ma tattumuna da abinda kuke boyewa fa yujazikum bihi ubangiji zai sakan ka muku da shi لا يستوي الكبيس ولا الطيب ولو أعجبك ولو أعجبك كثرة الكبيس فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كجايا مسيا مأيك الله la yastawi al-khabith wa at-tayyib ba za a taba hada mummuna da kyakkyawa ba ba za a taba hada haram da halak ba ko la yastawi al-khabith al-haram kenan wa at-tayyib al-halal kenan walau a'jabaka kasratu al-khabith ko da yana ya burge ka yawan mummuna din yawan mara kyau din kaɗan mai kyau ya fi shi fataƙullah fi tarkihi ku ji tsoron Allah wajen ƙin amfani da mummuna ku yi amfani da kyakkyawa ya ulul albab amma ya ku masu hankali kaga Allah yana magana yana magana liqamin ya aqiluna li ulul albabi ko sai haka ta ce ya ulul albabi li zahin lubbul lubbi kenan ma'abota hankali da tunani da hangen nesa la'allakum tuflihuna aw la'alla tafuzuna la'alla za ku rabanta in kun yi tunani kun yi amfani da mai kyau kun ki amfani da mara kyau na'am صدق الله